ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan a wannan yammaci na talata yau biyu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha shida a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsir suratul kafi sannan muna cikin kisar annabi musa alaihi salam da al-khadir alaihi salam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتقا اتخذ سبيله في البحر سربا
الله تعالى يتي وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا كتنا لوكا تند موسى يتي ويارسا لا أبرح بعدن ذاك ثالث فيها تابا حتى أبلغ مجمع البحرين هل سينا كيما هدن تيكونا نمو دابيو أو أنبي حقبا ko in zarce in yi tafiya shekaru aru aru falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma yayin da suka isa mahaɗar tekunan guda biyu nasiya hutahuma sai suka manta kifinsu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba sai ya kama hanyarsa a cikin teku kamar yana tafiya a cikin rami a nan jiya muka tsaya a wannan kista ta annabi musa alaihi salam tafiyarsa neman ilimi zuwa ga alhazir alaihi salam da muka ce kista ce da suke cike da darussa ko da kuwa mun sha jinta mun sha karanta ta to amma akwai darussa masu ɗimbin yawa a cikinta annabi musa salam a lokacin da yake tare da banu isra'il yana kokarin sake gina su akan tarbiyya ta aƙida tarbiyya ta kyakkyawar alaƙa da ubangiji tarbiyya ta samun yaƙini da sakankancewa da lamarin ubangiji tarbiyyar da fir'auna da mutanensa suka kurkuta ta suka lalata ta shekaru aru aru da banu isra'ila suka yi a ƙasar masar karkashin azabtarwa da bautarwa ta fir'auna ya sanya zukatansu sun yi rauni gaba ɗaya sun kasance mutane ne waɗanda babu yaƙini a cikin zuciyarsu babu kasala sannan jahilci ya mamaye su ta ko'ina mutar annabi musa alaihi salam daga cikinsu ya tafi neman ilimi zuwa ga wani wanda ubangiji ta'ala ya umarce shi ya je ya samu ilimin abunsa shi kansa wannan darasi ne ga su banu isra'ila cewa ilimi yana da muhimmanci zaman da suka na bauta a ƙarƙashin mulkin daular fir'auna wanda ya zaɓa musu su yi rayuwa ta jahilci kada su samu wani abu na ilimi domin in suka samu ilimi wannan zai taimaka musu wajen su ce za su nemi yancinsu saboda haka yi bautar da su suka zauna cikin jahilci wannan jahilcin shi ne annabi Musa alaihi salam ya yi ta kokarin yadda zai wanke musu shi kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana yayin da yake cewa yayin da suka ce da shi ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun ce ku dai mutane ne waɗanda kuna tare da jahilci da wata kissa da suka nemi annabi Musa alaihi salam ya musu bayanin wanda ya kashe musu dan uwa annabi Musa alaihi salam ya ce da su su yanka saniya suka ce ya zai rike su a baban izgili ya zai rike musu izgili ya za su ce suna san a gaya musu wanda ya yi musu kisa sannan kuma ya ce su yanka saniya zai alaƙar yanka saniya da gano wanda ya laifi annabi musa alaihi salam ya ce a'udhu billahi an akuna min al-jahili wanda wani ya nuna maka cewa sifa ce ta jahilci da sai kanta a cikin banu isra'il saboda tsawon lokaci da suka ɗauka a ƙarƙashin mulkin danniya na zalunci da fir'auna ya riga gana musu haka akwai babbar hikima ubangiji ta Allah ya umarci annabin da ake wahayi annabin da Allah ya magana da shi ya rubuta masa littafin at-taura ya bashi kuma duk da haka Allah ta'ala ce da shi tafi neman ilimi babu shakka za su gane girman ilimi za su gane muhimmancinsa ya fito tare da dan tare da yaronsa hadiminsa shine yusha'u ibn nun wanda shi ne ya mai gurbinsa da annabci bayan rasuwar annabi Musa alaihi salam shi ya jagoranci bani Isra'ila har suka samu shiga baitul maqdis shi ma a yi tafiyar tare da shi akwai babbar hikima kasancewarsa zai rike kujerar annabi Musa alaihi salam bayansa to babu shakka yana buƙatar shi ma ya samu wannan tarbiyya ta ilimi saboda ba zai a yi jagoranci ba ba tare da ilimi ba don haka tun daga lokacin aka fara shirya shi aka fara yi masa shiri ta yadda zai iya karɓar ragaban jagoranci na banu isra'ila saboda haka aka yi wannan tafiya da shi ubangiji ta'ala yana ba mu labarin wannan tafiya da irin sirrukan da suke cikinta wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya ƙara duk da cewa ga alƙur'ani cikin wajen ayoyi ashirin da ɗaya Allah ta'ala yana kissanta mana labarin wannan tafiya ta Annabi Musa alaihi salam zuwa Majma'il Bahrain mahadan tekunan nan guda biyu duk da wannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya sake labarta wa sahabbansa yadda abin ya kasance tun daga farkon sa da abin da ya jawo ma Allah ta'ala ya ce yayi tafiya sannan da abubuwan da suka rika wakana a lokacin da aka yi tafiyar waɗanda a cikin su da darussa masu yawa waɗanda za mu yi ta tsayawa akan abin da Allah ta'ala ya gadar da mu mu faɗa wasu abubuwan kuma daga baya za a ji su a gurin wasu malaman Allah ta'ala ce falan ba balaga majma'a bainihima la tiyaqutuhuma yayin da annabi Musa alaihi salam da Yusha alaihi salam suka isa mahadar su wato wannan zamiri bainahuma yana kubawa zuwa ga waɗannan tekuna guda biyu da muka yi magana su a jiya yayin da suka isa mahaɗar wannan teku guda biyu na siya huma sai suka manta da kifinsu idan ba a manta ba jiya mun faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana cewa annabi musa alaihi salam ya tambayi ubangiji ta'ala fa kaifa li bihi ta yaya zan iya isa zuwa ga wannan bawan naka Allah ta'ala ya ce da shi ya ɗauki kifi wanda yake gasashe an gasa shi abin da an sa masa gishiri sai ci kawai ya dauke shi ya sa shi a cikin kwando to duk inda ya nemi kifin nan bai gan shi ba to a nan wannan bawan nawaye fa haifu tafsiru al-qutu fa tamma huwa ko fa huwa tamma duk inda ka nemi kifin nan baka gan shi ba to a nan kifin a nan mutumin yake dai lokacin annabi Musa alaihi salam ya bi wannan umarni aka tanadi kifi wanda shi ne guzurinsu aka shirya aka soya shi aka sa masa gishiri ya kirawo yaron sa yosha ibn nun ya ce to ga wannan tafiya ga inda za mu je ga abinda kuma nake so ka rike mu ba zan tsora maka wani aiki ba ban da wannan wannan kawai nake so ka rike mu ya ce da shi in ka ga wannan kifin mun rasa shi ba mu gan shi ba to ka sanar da ni a lokacin annabi Musa alaihi salam da shi da wannan matashin Yusha'u alaihi salam duk cikin su ba wanda ya sanya ya za a yi a nemi kifi a rasa kifi an sa shi a cikin kwando a soye a mace kuma a ce za a neme shi a rasa haka dukkanin su ba wanda ya san kawai ta hanya za a rasa shi amma dai Allah ya ce da shi haka ka ɗauki kifi wanda shi ne guzurinka shi ne abin da za ka ci a tafiya ta ka shi wannan kifin ka sa shi a cikin a cikin abin nan duk inda ka neme shi ka rasa shi fa sanna fa huwa sanna mutumin yana nan wannan gurin saboda haka yace da shi ga kifi nan ka kula da shi duk inda ka ga wannan kifin ya rabu da kai to kadar da ni domin nan ne wurin da nake nema saboda haka yusha alaihi salam yace ma kallafta kafiran in dai wannan aikin ne kawai ka bani aiki ka bani aiki da yawa dan dai kawai in ce maka kifin nan ban gan shi ba ai abu ne mai mafi mafi sauki to Allah ta'ala da yake a cikin wannan tafiya cike take da asirai daban-daban cike take da asrar abu ne mai sauki ya ce da shi kifin nan ban gan shi ba amma ga shi yanzu kifi a gaban gidansa ya ya fito daga cikin kwando ya yi wutsu ya fada ruwa kuma da shi ya manta shi ma annabi Musa alaihi salam wanda wannan kifin shi ne alamar shi ma ya manta shi ne Allah ta'ala ya ce nasi ya huta huma suka manta kifin annabi Musa alaihi salam ya manta kasancewar kifin nan yana cikin wannan kwando ko kuma baya shi kuma Yosha ya manta lokacin da ya ga kifin ya tashi ya shiga ruwa ya tuna wa annabi Musa alaihi salam cewa kifin nan faga abin da ya faru gare shi saboda haka aka jingina musu mantuwar su duka biyu a wasu malamai suka ce abin da ya faru annabi Musa alaihi salam ya manta lokacin da ya tashi daga bacci ya tambaye shi ya labarin kifin mu shi kuma ya manta ya gaya masa abin da ya faru lokacin da yake bacci don haka wannan shi ne abin da wasu malamai suka tafi a kansa cewa mantuwar ta duka su biyun ce kowanne daga cikin su ya manta kamar yadda lafazin alkur'ani yake nunawa nasiya kaga mutum biyu kenan nasiya annabi musa da shi yusha'u alaihi wassalam sun manta wannan kihu wannan yana daga cikin fahimtar da ibnu ashur rahmatullahi ta'ala alaihi yayi kamar yadda yake cikin tafsirinsa cewa su biyun suka manta wannan yana nuna maka cewa shi yosha alaihi salam ya ga san da kifin ya rayu rai ya dawo jikinsa ya kuma yi tsalle ya jira cikin teku wannan kuma ya zo a cikin sahihain hadisin bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hatta idza ata yasakhrata fa nazala indaha suka zo wajen wani falalar dutse a gefen teku sai suka zauna a gurin suka sauka a gurin wa wada a rubutahu ma fanama fi zilli sakhra suka kwanta domin sun gaji sun taso sun safi ana ta tafiya saura ka gajiya ta cin musu saura ka suka kwanta domin su domin su dan huta duka bacci ya dauke su fi makanin sariya da zai ce a gurin da yake a jike wato gurin da yake akwai akwai danshi na ruwa a gurin a wata wayar ya zo cewa fi asli sakhrati aynun yuqalu laha alhaya a karkashin wannan dutse akwai wani marmaro na ruwa da yake fita ana kiran shi marmarin ruwan rayuwa saboda dukkan abin da wannan ruwa na wannan marmarin ya taba to za ka ga abin ya rayu wato ya yi rai ko da ba shi da rai idan ruwan ya taba shi sai ka ga ya yi ya zama mai rai to wannan da hadisi yake cewa fa asaba al-uta min tilka al-ma'i al-ayn min tilka ma'i al-ayn daga wannan ruwan wannan marmaran ya samu wannan kifo fa taraba faraqada Musa wa taraba al-fulku fa kharaj annabi Musa yayi bacci kifi kuma sai rika watsalliya cikin kwando daga nan sai ya fito ya fada fa saqafa fil bahr ya fada a cikin teku فاتخذ سبيله في البحر سربا sai kama hanyar ta cikin teku ya ta tafiya a sarab shi ne annafak rami kamar irin ramin nafiya rami a ƙashin ƙasa za ga shi kamar kamar kamar ɗaki to shi ne a sarab wato duk inda kifin ya keta sai ya zama kamar rami kawai maimakon ruwan da haɗe sai ya zama ruwan baya haɗewa sai ya zama gurin ya daskare ruwan ya zama masa wato ya yi masa kamar rami yana tafiya a ciki shine ma'ana asara to kamar yana tafiya a cikin rami shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa amsaka Allahu an al-hut jariyatil ma sai Allah ta'ala ya rike gudanar ruwan akan ya rike wasifin gudanar ruwan saboda ruwa na teku ko ya yi ta abin nan ya yi ta motsi watakila ma ya ja kifin zuwa tsakiyar ruwa sai Allah ya rike ruwa fasara misla spark sai ya zama masa kamar wani wani daki haka wanda shi kuma yake tafiya ta karkashin sa wa Musa na'imun a lokacin kuma annabi Musa yana bacci sai shi yaron shi ya ga sanda abin ya faru ya ga sanda kifi kawai ya kama watsalliya soyayyen kifi ya kama watsalliya akwai ma wasu da suke cewa a dan fara cin sa duk da diban kan waya zuwa ga dan salar salma cewa an gwagwaye shi an gwagwaye shi ta bangaren sa na dama sai kuma a kissar annabi Musa alaihi salam da shi da yaron sa ba su ci wani abu ba sai da sai da aka zo wannan bayan an wuce wannan guri ne ce atina gada ana da kan da kai na min safari na hada da saba amma duk da haka akwai wasu kisoshi da suke cewa an dan fara bacin sa har ma wasu suka rika da labarin cewa sun ga wasu daga cikin jikoki da zurriyar wannan kifin duk ta bangaren su guda a gwagwaye haka saboda tun labari ne na na malamar tafsiri wani lokaci aka miƙe kafa sai a yi ta faɗa kowace irin magana yayin da ya farka sai ya sai shi ya manta ya gaya mata shi shusha sai ya manta ya gaya wa annabi Musa alaihi salam abin da ya faru a cikin hadisin muslim a ruwayar muslim yana cewa wa wata a fatahu al-huta ala sahra sai wannan yaron nashi ya dan ya sanya wannan kifin akan wato kwandon wannan kifin akan dutse fa faraba wa dakhala al-bahr sai kawai ya rika motsi yana wutsul sai ya fada ruwa فقال فتاه sai wannan yaron da sai yake cewa idza jaa nabi wallahi nabi wallahi haddathu idan annabin Allah ya zo zan gaya masa fa an sahu shaytan sai shaytan ya mantar da shi a ruwayar Abu Ishaq ruwayar Abu Ishaq as-Sabi'i a cikin sai Muslim tana cewa fan talaqa wa taraka fata annabi Musa alaihi salam bayan ya tashi daga bacci sai kawai yayi gaba sai ya baro ya bar yaron sa a baya فاضطرب الحوت في الماء wannan kifi sai watsal watsal ya fada ruwa faja ala la yantaimu alai sai ruwan ya zama baya rike shi ruwan ya zama duk inda ya keta shi cikin sai ya tsaya a haka ya zama masa hanya sara misal kowa ya zama kamar wani rami sai wannan yaron da shi yake cewa ala alhaqu nabiyallahi fa ukhbiru ba zan je in iske shi in iske shi ba in gaya masa domin ya bar shi a baya shi yayi gaba ce to in yi sauri in je in gaya masa gafa abin da ya faru kuma daman wannan shine aikin da ya dora mu qala fanustiya sai aka mantar da shi to kaga shi kansa wannan wanda sai zai gaba ɗaya tafiyar cike take da da asrar annabi Musa alaihi salam annabi ne na Allah da Allah ta'ala ya ce ya je neman ilimi gurin wannan bawan sai ya ce ya Allah ka kai ni gurin sa a turo mala'ika ko mala'ika su yi da kawai goye shi ce buɗe idan ka kawai gan shi a gaban mutumin ko a ɗauko masa mutumin a kawo masa shi amma sai Allah ta'ala ce a aka je kuma da za a yi dakar ce majma'ul baharai amma ba a gaya masa majma'ul baharai na ina daidai ina gurin yake daidai je kaka neme shi wanda duk yana nuna maka cewa ilimi wani abu ne mai muhimmanci wani abu ne mai tsada dukkan wahalar da za ka sha inda akan neman ilimi ce ba komai ba ce da haka ka iya haƙuri ka sha kowace irin wahala ubangiji da ala ya sanya alamar da za ta nuna cewa sun isa wannan gurin shi ne guzurinsu da suke takama da shi ne abin da su ci su neme shi su rasa an ci ga yunwa an ji yunwa an ji yunwa kifin da aka zo nema an gaba babu shi saboda haka yanzu ba ba kifi amma kuma za su samu ilimin da suka zo nema wanda yana nuna maka ka yi haƙuri ko da za ka rasa abincin ka inda za ka samu ilimi kada neman abinci hana ka karatu ba ka ka zaɓa cika cikin ka ko cika ƙwaƙwalwarka wace za ka saboda haka an kwace abin da za su ci amma kuma a nan ne za su samu ilimi saboda haka sai ya manta ya gaya maka wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa wannan mantuwar ta mutum ɗaya ce ba ta mutum biyu ba ta shi wannan ɗan saurayi ne babu annabi musa a ciki abin da yasa aka jingina wa annabi musa aka ce fa nasiya hunka huma salo ne na magana da larabawa suke da ita kai ba larabawa ba wanda ba larabawa ba suna da wannan salo ana iya cewa mutane sun yi tafiya sun ɗauki guzuri da cewa bai rike da guzurin ɗaya ne a cikinsu amma za a ce sun ɗauki guzuri idan sun zo guri sun sauka suka bar guzurin suka tafi mai ɗauke da guzurin mutum ɗaya ne amma sai a ce mutanen nan sun manta guzurin su gaba ɗaya a jingina mantuwar zuwa ga ga duka wanda suke cikin tafiyar tare da cewa mutum ɗaya ne kawai ke ɗauke da guzurin shine kuma ya mantuwar to amma kasancewar abin da ya shafe su ya kamata a ce suna lura suna kula suna dubawa suna tambaya idan suka yi wannan sakacin wajen su tambaya har aka man aka yi samu mantuwar to kamar duka ne suka yi shi yasa idan ka ba mutum aiki ya ba mu wani aka samu kuskure to duka biyun ne suka yi kuskure ba wani shi kadai wanda ba wanda ya kuskure shi kadai ba saboda shi wanda ka ba wa ya ba mu wani ya kamata ya rika lura da wanda ya ba wa in ya kasance ya yi sakaci bai sa ido a kansa ba har wancan ya tafka aika aika to aka tashi duka biyun za a duba an gane ko saboda haka wasu malamai suka ce wannan uslubin aka yi aka jingina mantuwar gare su su biyun ta cewa da yin mantuwar mutum ɗaya ne shine yusha wa alaihi salam shine kadai yayin mantuwar suka ce saboda ai a gaba shi yusha wa alaihi salam ya jingina mantuwar zuwa gare kansa yace fa inni nasitul hutsa kaga da titu ni kadai ke da ni na man titu bai ce ban man titu ba sai ya jingina mantuwar zuwa ga kansa saboda ka wasu malamai suna ganin a wannan usulubi ne na larabci babu matsala da kan jingina mantuwar zuwa ga yau su bi amma ana nufin mutum daya wannan shine ra'ayin ibnu jarir al-qadri shaykh al-mufassirin wa shine ra'ayin shaykh muhammad al-amin al-shankiki da wasu daga cikin malamai wasu kuma suna ganin a bashi a zahirin sa dukan su sun yi mantuwa sai dai kowa da irin mantuwar da yayi wancan ya manta ya tambayi yaya labarin kifi wannan kuma ya manta ya bada labarin da halin da kifi yake ciki Allah ta'ala ce nafsi ya huta huma shin wannan kifin shi ne guzurinsu ko kuma shi ne guzurinsu ba nan ma malamai sun tattauna wasu ce wannan kifin shi ne guzurinsu wasu ce ba shi ne guzurinsu ba amma abinda yakin ayoyin suke nuna mana wannan kifin shi ne guzurinsu domin tambayar da da shi annabi musa ya wa yaron ai kifin ya tambaye shi atina ghada'ana ba mu abincinmu kaga kenan shine guzurin nasu saboda ka kifin shi da guzurin su ba wani guzuri ne suke da shi daban ba kuma kamar yadda zuwa cikin riwayar muslim ta hanyar abin ta tabi'i fa qila lahu tazawwaj hutan malihan sai aka ce wa annabi Musa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana sai aka ce wa annabi Musa kayi guzurin kifi wanda za a sa masa gishiri aka ce za a sa masa gishiri ma'ana an soya shi ko an gasa shi فإنه حيث تقفل الحوت إن كرس wannan kifin to alam mutumin yake saboda haka wannan yana nuna mana kifin ba shi da rai har ma an gasa shi an sa masa an sa masa an sa masa abin nan wannan kifin kamar da Allah ta'ala ya masa shine zai nuna masa inda mutumin yake kamar da zuwa cikin hadisi ihmal ma'aka hutan fi mittal فحيث فقدت الحوت فثم هو saboda haka babu wani guziri tare da shi kamar yadda wasu malamai suke cewa ya yi guziri banda wannan guzirin fattakaza sabilahu fil bahri saraba Allah ta'ala ya rayar da wannan kifi kifi ya fito daga cikin kwandon da yake ciki ya fada cikin ruwa ya kama hanya yana tafiya kamar wanda yake tafiya a cikin rami shine ma'anar saraba din alfarra yana cewa lamma waqa'a fil ma'i jamada madhhabuhu fil bahr fa kana kasara fa kana kasara yace lokacin da ya fada cikin ruwa sai ruwan ya daskare sai zama da inda ya keta sai zama kamar hanya ce wannan sai ya zama alama ta yadda annabi Musa alaihi salam zai san ta wace hanya kifin ya bi inda a ce da ya fada gurin ya gaje ya zama kamar sauran abin da za su iya kasa gane gurin to amma da ya fada sai gurin ya zama da ya buɗe ya zama hanya ce tsakanin ruwa da ruwa wato annabi musa alaihi salam yana da wato rayuwarsa tana da alaka da teku da ruwa sosai tun daga haihuwarsa aka ce a jefa shi a cikin ruwa fa auhayna ila ummi musa an arda'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yamb فلا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا kun ga tun daga tun yana jariri suka fara alaka da teku gashi yanzu har zuwa yanzu alaka su da teku bata bata yanke ba aka zo fir'auna da ya rarako su daga cikin teku ya fada ciki kuma Allah ta'ala ya raba tekun shi ya wuce fir'auna ya halaka ciki Allah ya halaka fir'auna cikin to bayan kuma gashi ana cikin zaman sina zaman sahara Allah ta'ala ya kuma bai da cikin ruwa da zai kuma nemo saboda haka arzikin sa yana cikin ruwa kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna abin da ya ja kifin nan ya rayu shine wannan ma'ul hayat wannan idan ruwa wanda ya zo a cikin hadisi da muka karanta wanda idan ya samu ya samu abu ga abin da ya taba to shikenan zai samu zai tashi da rai ya kama abin nan kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari Allah ce falamma jawaza
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عذبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آبانهما قصصا
Allah ce falamma jawaza yayin da suka ƙetare kalmar jawaza tana nuna sun ƙetare da suka ƙetare sun ƙetare wannan ɗan zirin ruwan da suke gefensa kila sun hau kwalakwal sun ketare wannan gun ko kuma jawaza sun wuce gurin akwai daga cikin malamai wanda suka tafi akan jawaza sun ketare gurin teku ne suka ketara shi dan za su dawo wasu kuma suka ce jawaza suka wuce suka wuce wannan gurin da suka yi rarrumi a gurin ko suka huta a wajen qala li fatahu atina ghada'ana sai yace wa yaransa atina ghada'ana ba mu ko kawo mana abincinmu na rana لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا للي من شاء وهلا أتفي النجام قال تشيانا يتي أرأيت أشيبك جنيبا إذ أوينا إلى الصخرة لوك تند مكب هوتا أجندون والنجوتي فإني نسيت الحوت سؤالي لا من سوى وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره ba kuma wani abu ne ya mantar da ni ba in tuna shi sai shi dan fattakhadha sabilahu fil bahri ya kama hanyarsa cikin ruwa ajaba abin mamaki Allah ta'ala yake gaya mana yayin da suka ƙetare wannan gurin da suke kana fi fatahu sai annabi Musa ya ce wa yaron atina fada ba mu ba mu abincin mu ya zo a cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa annahu man talaqa baqiyata yawmihima wa laylatihima sun yi tafiya bayan sun tashi daga gurin da suka kwanta suka yi bacci sun yi tafiyar abin da ya yi saura na yininsu da kuma daransu wannan waya tana nuna mana cewa lokacin da suka fito da sassafe ba su suka zo gindin wannan dutse ba sai kusan da rana suka kwanta suka ɗanyi bacci suka tashi da rana suka yi ta tafiya har rana ta faɗi har dare ya yi kashe gari sai yake tambayar ta ina abincin nan namu na rana wato ba mu ma ta abincin rana ba jiya dan ya ce baqiyata laylatihi ma baqiyat yawmihima wa laylihima kaga wanda ya nuna cewa a cikin yinin su akwai saura idan da rana suka kwanta a gindin itace akwai sauran yinin bai kare ba sannan wa lailatahuma da daren suka cinye wannan daren wala siya sahibu musa an yukhbirahu abokin tafiyar annabi musa shine yusha ya manta ya sanar da shi cewa kifin nan fa ga halin da ya fa ya samu kansa ciki falamma asbaha musa alaihi salam ruwa take lokacin da gari ya waye kaga an kwana ke yayin da gari ya waye annabi musa sai ya ce wa yaransa atina fada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba ba mu abincinmu yana nufin wannan kifin shine abin da zai ba su ba mu abincinmu laqad laqina min safarina hadha nasaba lalle mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar wacce tafiya ce suka haɗu da wahala a cikinta a nan safar yana ishara zuwa ga bayan sun bar wannan dutsen ta tahowar da suka yi daga inda suka taso har suka zo wannan dutsen babu tafiya a tare da su bayan sun tashi sun kama hanya abin da ya rage musu na tafiya a nan ne gajiyar ta rike su saboda ka haza yana nufin wannan tafiyar da yanzu suke ciki ba yana nufin tafiyar da suka faro tun farko ba tun farko inda ya ji wahala ya ji yunwar zai nema abinci tun kafin ma amma sai Allah ta'ala ya dauke masa wannan yunwa shi yasa yazo a cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yazid Musa shay'an min an-nasab hatta jawaza al-makan alladhi umira bihi annabi Musa alaihi salam bai ji wata wahala ba tun da ya fito bai ji wata gajiya ba bai ji wata wahala ba har sai da ya zo ya wuce gurin da aka umarce shi yana wuce gurin da aka umarce shi to nan kuma sai ya fara jin gajiya sai ya fara shan wahala wannan domin ya zama alama ce da za ta sa ya fahimci ya dawo ga muradinsa muradinsa shine wancan gurin ta yaya zai iya tuno da batun kifi idan bukatar ta ta taso to sai ubangiji ta'ala ya saukar masa da wannan gajiyar wannan gajiyar sai ta zama sanadiyar ya tuno da wancan maganar kifi ce kan ina kifinmu ce ai kifinmu naman ta gashi gashi abin da ya faru da shi wasu malamai suka ce watakila shauki na yana son ya ga ya isa gurin da yake bukatar ya ga ya ji shi ya ɗauke masa ma ya daina jin ya bai ma jin ba a farkon tafiya har aka yi wannan yunwar tafiya sai da aka wuce gurin sannan yunwar ta kawanta ta kan masa wani malami ana kiran shi abul fadl al-zawhari yana faɗa a cikin wa'azinsa yana cewa masha Musa ila al-munajat fa baqiya 40 yawma ولم يحتج إلى الطعام ولما مشى إلى إلى بشر لقيه الجوع في بعض يوم yace annabi Musa alaihi salam ya tafi ganawa da ubangijinsa kwana arba'in yayi amma bai bai yunwa ba saboda ganawa zai yi da mahaliccinsa sai ya kasance bai ji yunwa ba amma yanzu da yake da mahaluki zai gana ba mahalicci ba a cikin rabin yini sai yunwa su same shi wanda yana nuna maka in kana cikin aikin Allah to ubangiji ta'ala zai rika taimakon ka da wani sinadarin da kai baka san mata ina yake ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam in yana azumi baya jin yunwa da muke ji baya jin kishin da muke ji inni abitu yut'imuni rabbi wa yassini annabi yace ina kwana ubangiji na da ciyar da ni ya shayar da ni shi yasa annabi yake ta zarce yake ta zarce a azumi mu gashi ne ne wanda yake yan awanni ne in ka kiyar sama da wasu kasashen awannin mu ba su da yawa kila ba su awa goma sha uku ba amma muna jin yunwa da kyar wani yake kai azumi to amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kwana uku hudu biyar bai aji azumin sa wai kan da sahabbansa suka suka ce za su annabi ya ce a'a kada ku yi wannan sabular ce ka ta ba ka ku yi ta zarce in kun ga rana ta faɗi kai ku aji azumi wasu suka dace sai sun sai sun yi wannan tazarcen azumi annabi ya kyale su dan su dandana su ji su fahimci hana su da yayi ya hana su ne saboda rahamar da yake tare da ita ga da al'ummarsa sai ya bar su aka yi kwana ɗaya suna jiran su ga ko zai sha suka ga ya zarce aka yi kwana biyu suka ga ya zarce aka yi kwana uku suka ga kai ba za su iya ci gaba ba to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu yace to inni laysu ka hayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ni fa ba tamkar ku nake ba ina kwana ubangiji na yana ce da ni ya shayar da ni ubangiji ta'ala ba wai abinci yake ba shi ci ba ko ya ba shi ruwa ya sha domin idan abinci zai ci da sha ruwa to ya tashi daga makasudin azumi kuma babu wani birgewa idan har ra'a Allah ta'ala zai turo masa wani mala'ika cikin cikin dare ya kawo masa ruwa ya kwakwada ya ci abinci kaga ai babu wani birgewa ce kai ma inda za a turo maka wannan mala'ikan yana dan kawo maka kai ma za ka iya ba wannan ciyarwar ake nufi ba ciyarwa ce ta ruhi giza'ur ruh ba giza'ul badan ba ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shaukin da yake da shi zuwa ga ubangijinsa da yadda saduwar su take da ubangijinsa cikin ibadarsa har yana manta ci da sha ba baya tuna su kai kake tuna su amma shi baya tunanin su wannan mantar da shi da shaukin da yake da shi ga ubangijinsa yake yi masa shi ne nizar da yake da ita a kanmu saboda haka shi wannan malami yake cewa annabi musa alaihissalam ya tafi gana da ubangijinsa kwana arba'in bai ce ya biyu ba babu inda aka ce mana ya biyu ba amma yanzu ya ji yini daya amma ya ji wa saboda yanzu nan da mahaluki zai haɗu wasu malamai suka ce a nan kuma mu duba mu gani kamar yadda manzon Allah ya faɗa farkon tafiyarsa har zuwa wurin da aka ce ya je yunwa ba ta same shi ba saboda nan ne saboda cikin umarnin Allah ta'ala yake umarnin ubangiji ta'ala shine ya isa inda wannan bawan da ya ketare gurin sai yunwa ta zo saboda saboda ya ketare gurin da aka ce ya ce an gane ku saboda haka idan bawa yana wani aiki wanda yake karkashin umarnin Allah yake yin shi to zai rika samun wani taimako na ubangiji na musamman yayin da zai ƙetare wannan to kuma zai ga taimakon ya tafi saboda ka yana ƙetarewa falamma jawaza qala li fatahu atina gada amma gabanin nan babu magana ina kifin mu ina abincin mu ina ina karin kurmullan mu babu wannan tambayar sai sai da ya ƙetare gurin sai yunwa ta zo mata wannan yana nuna babu laifi idan mutum yana cikin wani abu na damuwa don ya faɗa ma wanda suke tare annabi musa alaihissalam ya ji yunwa a matsayinsa na mutum wanda ubangiji ta'ala ya gina shi irin ginin da yawa dan adam zai buƙaci ci da sha sauraka yanzu yunwa ta kama shi sauraka ya nemi abinci da haka dan mutum yana cikin wata damuwa rashin lafiya ne ko gajiya ce dan ya faɗa ma wani wannan ba a cewa ya yi laifi sai dai idza kana ala wajhi tasakhkhuf yana faɗa ne kamar yana jin haushin Allah ya Allah zai cece zai jarrabe shi da kaza idan da sigar jin takaicin ubangiji ya masa abu kaza yake to wani laifi ne wani laifi ne amma dan ka faɗa saboda wanda kake tare da shi wataƙila yana da wani tallafi da zai baka in rashin lafiya shi wataƙila yana da wani magani da ya taba jarrabawa ko aka jarraba ya san labarin sai taimaka maka da shi kana babu laifi ko wani abu ne da yake buƙatar taimako na kuɗi kake labarta masa yace ai kuwa zan iya taimaka maka dan ka faɗa wannan ba laifi kake kai ba matukar dai ba ka faɗa ba ne bisiga tasakhut shi yasa zamu ga a cikin hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ciwon kai ta ce wa ra'sa wayo kaina Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal ana wa ra'sa ce a ni dai wayo kaina sai sai sai sai sai take cewa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mata idan ta mutu zai yi mata wanka ya mata kaza ya mata kaza ta ya rasulullahi wato kana so kenan in mutu kana so in mutu in bakka da sauran matar ka kenan saboda haka ba laifi bane dan mutum ya faɗi abin da yake damuwa damuwar da yake ciki za mu ga cikin mutanen kirki akwai waɗanda suke shiga cikin matsala amma ba za a ga raki tattare da su ba akwai a cikin tarjamar urwa urwa ibn zubair urwa ibn zubair ta rana ya fito zai tafi sham daga madina zai tafi sham urwa yana cikin alfuqaha usaba malaman nan masana fiqh masana addini guda bakwai da suke madina a zamanin su to urwa ɗaya ne daga cikin su kuma jika yake ga sayyidina abubakar tunda ta yake ga nana asma'u yar sayyidina abubakar saboda ta aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina babban ta ce to wata rana ya fito zai tafi sha zai je wajen walid ibn abdul malik wanda shine khalifa sai wani kurji ya fito masa a kafarsa wannan kurjin yana ci yana ci har ya zama da kafar ma ya kasa tafiya ya ci kafar ya lalace aka ɗauke shi aka tafi da shi har gaban sarki wani ibn al-malik wani ya ce to ya kamata wannan kafar a nemo likita ya duba maka ita aka nemo likita likita ya ce sai an yanke kafar nan in ba haka ba abin zai yi ta ci ƙarshe zai zai iya halaka shi aka je aka kawo masa abin da zai sha ya bacci domin a yi aikin yanke kafar sai ya kisha aka zo da abin yanke kafar zarto ne menene Allahu a'lam yana ji yana gani ana ta gigara masa lam yazid ala an yaqula his his kawai abin da ake jera fara kenan his his amma ba a jira ki tare da shi ba alwalid ibn abdul malik yake cewa ni tun da nake ban taba ga mai hakuri da juriya irin wannan ba a gigara masa abu idan ka mutum kana gani wani allura za a masa sai yayi raki a ce a kama kafa a yanki aka yanke masa rabin kafarsa rabin korinsa sannan kuma a tafiyar mai ɗansa yana da ɗa muhammad ɗansa ya shiga garken ya shiga cikin cikin dawakai wani doki ya harbe shi ya faɗi musu saboda ta gashi a lokaci guda ya rasa kafarsa ya rasa ɗansa to idan aka zo masa ta'aziyya sai ce menene ai ba wani abu bane ubangiji ta'ala ya bani ƴaƴa bakwai cikin bakwai ya ɗauki ɗaya ban mu shida ya ba da hannaye biyu da kafafuwa biyu hudu kenan ya karɓi ɗaya ban mu uku ce ya ubangiji idan idan har ka ya Allahumma idan talaita faqad afaita fa in akhasta faqad abqaita ce Allah in har ka ja ka jarrabe ni to ai ka bani kuma lafiya in ka jarrabe ni akan wani bangare na jiki da sauran bangaruruka kuma ai suna da lafiya ne idan kuma ka karbi wani abu na wasu ai ka ban mun kuma wasu da yawa saboda har shi kullum bawa abin da ya kamata yayin da wani abu ya same shi kada ya rika duba abin da ya rasa ya rika duba abin da aka bar masa in kana duba abin da ka rasa kullum cikin raki za ka yi amma duba abin da aka bar maka ko da za ka rasa duk abin da ka mallaka amma Allah ya baka da ranka da lafiyarka da mutuncinka da addininka to ka kiyasta waɗannan abubuwan da aka bar maka da abin da ka rasa abin da ka rasa ba zai tsaya maka waɗannan abubuwa ba duka ashe kaga abin da ya bar maka ya fi abin da ya rasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kullun ka dubi wanda yafi ka shan wahala ba ka dubi wanda yafi ka jin dadi ba in kana duba wanda yafi ka jin dadi kullun rena abin da Allah ya maka ne zaka kullun zaka yi kare abin da Allah ya baka amma yayin da zaka duba wani da yake cikin wata wani bala'i sai ka ga a to ai kai naka bai je ko ina ba ma sai kai wa Allah godiya da bai jarrabe ka da abin da ya jarrabe wancan ba shi yasa ake cewa wani hakimi wasu suka yi ta zuwa wurinsa kowa yana kawo masa kokensa wanda ya zo ce shi ba da abin da zai ce a yau wanda ya zo ce masa wata sabatar lafiya wanda kowa ya zo ce to duk wanda ya zo ya rubuta matsalarsa kowa ya zo ya rubuta matsalarsa a takarda ya ajiye ya ajiye aka tara takardu ya ce ku dawo kashe gari aka dawo ce kai zo ɗauko matsalar ka ka rubuta bincika da ya ɗauka takarda ya buɗe zai ga wata gundume mai matsala sai ya rufe ba wannan ba ta shi da ya buɗe zai ga wata matsala kasuwa da tutai sai ya rufe ya ya haka ya ki ba ina wannan to kaga ashe akwai wanda ya fika ashe akwai wanda ya fika saboda haka in kana cikin matsala to ka duba wanda yake kasa da kai ka duba wanda yake da matsalar da ta fita ka sai ka gode wa Allah a nan za mu ga yadda annabi Musa alaihi salam ya ce ya sha wahala wanda yana nuna maka ilimi ba a samun shi tsagwat ba tare da an sha wahala ba idan har annabin Allah ulul azmi min ar-rusul ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusul karimullah wanda ubangiji ta'ala ya zabe shi ya sha wahala wajen neman ilimi to kai asuwa za ka rika kokawa don ka sha wahala wajen neman ilimi annabin Allah ne wahayi ake masa dukkan wasu hanyoyin da za a sauƙaƙe masa wannan tafiyar Allah yana iya yi ko ba zai iya ba yana iya yi ubangiji ta ala yana iya aiko buraka kai ta akai isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba isra'i da shi haka akai shi gurin mutumin ubangiji ta ala yana iya samar masa da abin hawa ko da ba a kawo masa wani mala'ika ba a samar masa da wani abin hawa ba kuma ya tafi a ƙasa amma tafiya a ƙasa yayi ta a ƙasa yake wannan tafiyar to ba dan kowa saboda a fito maka da muhimmancin ilimi ka san cewa ilimi wani abu ne wanda yana da muhimmanci ko menene za ka iya haƙuri da shi inda wajen neman ilimi ne kowace irin wahala za ka iya yarda ka sha ta inda wajen ilimi ne musa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da za a yi masa wahayi na farko wanda da shi ne ya zama annabi a wani lokacin ubangiji ta'ala da ya aiko jibril alaihi salam da ayoyin farko na suratul alaq da yace da shi iqra yace ma ana bi qari ne yayi masa shake shi hatta akhadha min al-jahd mazala ta hasse da na sha wahala fa arsalani kada ce ta ce sai ce da ni iqra annabi ce ma ana bi qari ba na karatu ya sake ma hakare shi sannan ya sake shi sai da aka haka sau uku sannan ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan duk ishara ce da suke nuna maka cewa in dai harka ilimi ce to kai hakuri da dukkan wahala da zaka sha mala'ika jibril yana zuwa kawai sai masa ikra amma yayi masa wannan magana dan ta zama wani darasi ga ita wannan al'ummar da Allah ta'ala ya fara saukar mata da kalmar ikra dan ta zama malama dan ta zama al'umma mai karatu al'umma mai neman ilimi al'umma mai rubuce rubuce ikra wa rabbukal akram اقرا وربك الاكرم kai karatu ubangijinka ne mafi karanci duk abin da kake nema na karanci na ɗaukaka na girma a ƙarƙashin karatu za ka same shi ubangijinka zai baka ta haka ubangiji ta'ala saukar da wahayi da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu gani a cikin saukar da wahayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana shan wahala za a ga gumi yana tsaka a fuskarsa yana ta daga ta wahayi za a yi masa amma sai ya wahala sai sa Allah ta'ala ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukar maka da magana mai nauyi wata rana Anas ibn Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora cinyarsa akan tawa ana masa wahayi da duka bar cinya ta za ta gurguje ta farfashi saboda nauyi a shi haka abin da yake masa saboda haka ka duba ka ga annabin Allah ce laqad laqina min safarina hada nasaba yasa urwa lokacin da waɗannan abubuwa suka same shi yake cewa laqad laqina min safarina hada nasaba mun samu wahala a cikin wannan tafiya ta mu saboda haka ka hakura ka zauna ka nemi ilimi kada ka ce koyarwa ce kawai za ka yi ta yi amma kai ba za ka nemi ilimi ba a'a ka hada da koyarwa da neman ilimi wannan shi ya fi komai muhimmanci domin neman ilimi yana gaba da koyarwa ka koyar amma ya zama kana neman ilimi ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala yake cewa da yake ce masa wa qul wa da yake cewa qul farkon wanda wannan umarni ya fuskanta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilma a lokacin da wannan aya take sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shekara Allah yake ce masa kace rabbi zidni ilma Allah ka kara mu ilmi Allah ka kara mu ilmi to ziyadu da ulayna ke cewa babu wani abin da Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi karin sa ya nemi dadin sa da ilmi ba ce ka ce Allah ya kara mu dukiya ba ba ce Allah ka kara mu ƴaƴa ba ba ce Allah ka kara mu iko ba cewa qul rabbi zidni ilma saboda ilimi shine gaba da komai da haka mutum babu wani lokacin da zai kai ya ji cewa baya bukatar ilimi idan har annabin Allah annabi Musa alaihi salam ya bukaci ƙarin ilimi duk da cewa gashi Allah ta'ala ya ba shi at-taura wanda shi ya rubuta masa ita da hannunsa amma duk da haka ya ce je ne da ilimi kaga a ce babu wani lokaci da mutum zai ce ya yanke ya daina neman ilimi shi yasa Allah ta'ala ya ce wala takunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ku zamo malamai na Allah masu ba da tarbiyya sai ce bima kuntum tu'allimuna alkitab saboda abinda kuka kasance kuna karantarwa na littafi wani ba kuntum tadrusun da abinda kowa kuke karanta saboda babu wani lokaci da mutum zai ce shi ya gama karatu baya bukatar ƙari ko kuma a'a ba zai iya amfana da kowane ilimin ilimi ba wannan babu shi babu kuma ba a taɓa yin shi ba idan har annabawa ga halin da sun kasance to shine yake cewa qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hubs yusha'u yake cewa ara'aita baka gani ba ko ba ni labari amma nan ba labari yake nema ba saboda abin yana da ban mamaki shi yasa sai ya kawo shi da wannan siga wacce take nuna shi ma al'amarin ya ba shi mamaki baka gani ba in awaina ila safarati yayin da muka dan sha inuwar wannan dutse muka fake muka yi bacci fa inni nasitul hut to na manta wannan kifin annan as-safara za mu ga ta zo da alif da lam dan ta nuna safara ce ba huda sun san wa ya san wata dutse ake wani dutse ake magana shine dutsen da suka tsaya dazu wanda duk da cewa ayar ba ta zo da maganar dutsen ba amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ayar da kawai cewa sai falamma balaga majma'a bainihi ma nasi ya huta ba amma ba a ga ba ta dutse ne a gurin ba sai anan kuma da ya tashi ba da amsa sai ke ta iz awaina ila sakhrati iz awaina ila sakhrati kuma ambatan dutse anan amfaninsa tantance gurin saboda ne saboda inda kawai cewa ya a gindin teku tekun da tana da faɗi tana da tsawo ba zan iya gane takamaimai daidai ina ne kifin ya bace ba wanda kuma shi ne zai zama jagora zuwa ga gano wannan bawan Allah saboda haka sai Allah ta'ala ya ajiye su gindin dutse dan wannan dutsen ya zama alama ce da haka da ya tashi shi bai yi ma wata magana ba sai magana dutsen da ita ce za ta zama alama da za ta nuna mata inda wannan abu yake iz awaila ila sakhrati yace fa inni nasitu al-hut na banta wannan kifi mun ce ba komai yasa ya kawo shi da sigar istifham ba sai dan mamakin hala hala ce ajiba a ce kana dauke da abu sannan kuma ka zo abin nan soyayye ne gasashe ne matacce ne sai ya rai ka gan shi wutsul ya fito daga cikin kwando ya fada ruwa irin wannan yanayi yana da wahala a manta da shi cikin ɗan da lokaci a ce a yi nan an manta da shi wani in ya ga wannan to kuma ba ma abin da zai yi gani a idansa a ranar in ba wannan ba duk inda ya zauna kawai ganin kifin zai rike san da yake tashi amma kuma sai Allah ta'ala ya mantar da shi shi yasa abin ya bashi mamaki shi ma sai fattakhadha sabila wutul bahr sai ce ajaba ajaba abubuwa biyu ne suka bada mamaki a nan da ita kanta mantuwar da kuma yadda kifin ya tashi ya shiga cikin ruwa da irin tafiyar da yake a cikin ruwa waɗanda abubuwa ne na mamaki shi yasa kalmar ajaba a nan tana iya ɗaukar mamakin tafiyar cikin teku a cikin ruwan fattakaza sabilahu tafiyar da ya yi a cikin ruwan wannan ita ta bashi mamaki ya ce ajaba zai iya yiwa ajaba abin da ya bashi mamaki shine yadda kifi wanda yake matacce soyayye da tashe a cikin kwando ya yi rai ya fito ya yi zanne ya fada cikin wani abu mamaki ne saboda amma kuma ga shi ya manta bai iya tunawa ba ya ce wa ma'an tarihu illa shaitan ba kowa ne ya mantar da ni ba wannan abu sai shaitan an azkura in tuna maka shi ko in tuna shi wato ba wani abu da ya hana ni in tuna shi ba sai shaitan فاتخذ سبيله في البحر أجبا يا دنجل من تور زوا da shedan domin shi yasa masa wasuwasi ya rika sa masa tunani don galibi mantuwa tana zuwa daga wasu abubuwan da shedan zai sa maka ya kinsa maka ya tusa maka a zuciya ka rika tuna har ka manta da wani abu mai muhimmanci ka rika tuna ya manta ya bar gida ya bar iyali ya bar dangi ya bar waye ya bar waye ta wannan ta sa har ya manta wani abu wanda yake shi ya fi shi ya fi muhimmanci wasu daga cikin malamai suka ce kila abin da ya sa shi ya manta saboda kasancewarsa tare da annabi Musa ya ga ya ga mu'ujizozi iri iri iri iri da ban mamaki don haka dan ya ga wanda ma duk ba za ba za ta tsare tsare masa ita gaba ba saboda gabanin wanda ya yi ta ganin abubuwa tare da annabi Musa alaihi salam saboda haka yanzu dan wannan ta faru ba ita ce farko ba don haka zai iya manta amma ba lalle ya kasance wannan shine dalilin mantuwa ba musamman ma idan ya san cewa wannan shi ne aikin da aka bashi domin cewa shi da shi ban ina so da zarar ka ne kifin da ban kai shi ba ka gaya mu wannan shine abin da aka bashi kuma a lokacin ya buɗe baki ya ce bakan nafsa kafiran aikin da ka bani ba shi da yawa saboda haka zan iya shi amma duk da haka sai ya manta gashi lokacin da zai gaya masa yayi amma ya kasa gaya masa don haka wannan abin mamaki ne kuma babu shakka shedan ne zai fito maka da wannan saboda me saboda a tsayawa a wannan gurin kai ita kanta gaba ɗaya tafiyar abin da yake baka zai bakanta wa shedan saboda waɗannan manyan annabawa da annabi Musa alaihi salam da Khadir alaihi salam su haɗu har kuma a samu wani abu na ilimi a fito da wasu abu na asrar babu shakka shi ba zai so wannan ba haka babu shakka zai iya shigowa da da dashi wasu wasan har ya kawo mantuwa shi yasa ya jingina masa mantuwa insha Allah a wannan gaba za mu kwana insha Allah gobe da izinin Allah za mu dora abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh